بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna da ƙara tsayayyar godiyar mu ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya tattara mu a wannan masalacin da kashin tafsiri na alƙur'ani mai girma a wannan sura da zamu fara insha Allah suratul ma'arish yau muna ranar ta laraba 29 da wata na safar hijira ta annabi sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da dubu da arba'in da takwas wanda ya yi da sha biyu da watan takwas shekara ta dubu da ashirin da shida Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa a farkon wannan sura sa'ala sa'ilun bi azabin waqi min roƙo ya roƙa ko mai addu'a ya yi addu'a a kansa daga cikin mushrikai kafirai da azaba wanda suke mai abubuwa wanda ba mu shakku domin kafiri idan kafiri ce kai kafiri saboda haka sai ka yana roƙon azabar bayan za a yi masa ita kamar yadda Allah ta'ala ya bada labari a wata sura ke ta wa isqalu Allahumma in kana hadha huwa al-haqq min indika fa amdir alaina hijaratan min as-sama'i aw itna bi azabin na alayhi kai ka ce idan azabar ta zo zai iya kare kanshi ko zai iya wani abu amma kafirci zai sa yadda ɗan adam kafirci zai sa ya gaskiya yau ma ta da kiyama haka nan kafirci zai sa ɗan adam ya rike cewa azaba yau ma a yi masa azaba sai Allah ta lashe ta to wannan azaba kuma mai abuwa ce babu shakka da kafire na wanda suke kafirai nesa da huda ne babban wanda zai tuni domin azaba ta Allah ba irin kamun ga kowa ba ne idan Allah ya kama bayansa da azaba ta ba wanda ke iya jure maka ko a nan duniya bari a gobe kiyama dukkan bayan da zamu na Allah dan Allah ya kama kafiri da kafiri sun a nan duniya bai iya kuce ka diba fir'auna duk fir'aunancin shi da kafircin sa amma lokacin da Allah ya kama shi a lokacin da ya kare shi har yau ba mu labarin sai dai labari wanda zamu amma labari a ce ga inda yake an ƙari yawan haka nan akwai sauran kabirai daban-daban kamin fir'auna irin samuda irin su adawa irin su dan annabi da sauransu duk gaba da wannan kafirai da Allah ya kama su ba wanda ya kama su ɗauki ya sa ran da kaga ana kama ka ɗauki to ba kamu na Allah ba amma kamu na Allah ba wanda zai iya tuya ba min Allah il ma'arij wanda yake daga wajen Allah ma'abocin hawa domin Allah subhanahu wa ta'ala ayakuna na alkhairi suna hawa zuwa wajensa mala'ikai suna hawa da ayakunan bayi zuwa sama mala'ikai suna zuwa da aikin da Allah yake musu suna kai ga tsakanin sama da ƙasa rawunan mummuni suna yin sama yana Allah shi ne zulma'ashi kaga kuma wannan yana nuna wa duk abin da ka ce ana hawa kasan hawa ina ake yi ko sama shi yasa ba a ƙira wuce ta alƙur'ani ba a ƙira wuce ta sunna mutum ya ce Allah yana ko'ina. So da ka dole ka yarda da abin da Alƙur'an ya yi nuni da abin da ya tabbata suna ta mazu sallallahu alaihi wasallam domin wanda ya ba da labari na shi ko sanin Allah. Ya ce Allah yana saman al'arshin sa ya zuwa ya dace da girman sa ba wanda ya san haka sai shi Allah. Tarunin mala'ikatu wa ruhu ilai. Ya ce mala'ikai suna hauhawa yanzu da Allah mai hankali sai an gaya maka. Aka ce ta'arudu daga na ce hawa ina an taɓa yi daga sama a ƙasa inda an ce hawa da ƙasa ake sama ya ce kuma ta'arudin mala'ikatu wa ruhu ce ilahi suna hawa zuwa ina ce zuwa wajen su fi yawmin kana miqdaruhu 50 alfasar cikin ranar da gwargwadonsa kamar shekara irin ta duniya dubu hamsin rana ɗaya shekaru wani wata rana ce rana alfiyar amma a gurin mumini duk tsawon wannan abin da wanda ba mumini zai gani ba a gurin mumini kamar sallar da asar nan da muka yi nuhara ta zuwa kare mumini da sauran abin da ake shi yasa in daga lokaci ya ɗau lokaci ta ba jin daɗi wanda yake jin daɗi zai san lokacin da lokacin ke tafiya me yasa kuke ga ana cewa shekaru suna gudu lahiya gare ka mara lahiya tsawo ke gani me yasa kake ga dare na ɗan da na kare ya ce da na kwanta sai na al'anta shi lafiya gare ka wanda bayan lafiya a dare ɗaya yana ji ne gari ya waye sai barka ta fi hamsin Allah ƙara mana lafiya kaga kenan ashe a nan a nan kenan yana nuna maka cewa Allah subhanahu wata'ala shi ne ma'abocin mahawa fasbir sabran jamila Allah ta'ala yake faɗa ga annabi suna masa umarni sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace ka ɗau hakuri hakuri mai kyau akan cutarwar da kake gani daga wajen mutanenka da kuma ƙaryata abin da ka zo da shi da murin Allah. Domin ba ƙarfin cutarwa ba ne a ce Allah ya turo ka daga wajensa kuma ka zo ka ba da saƙon Allah kuma a ce mutane sun iyarta. Kamar mutum ne kana mashi da alheri yana bin ka da shari, ai dole kai bane ciki. To har a yau mutane haka suke ana bin su da alheri suna gudu. Me suke so suna zuwa wajen shari. shi sa maza da zai cewa matsayi na wajen ku kamar mutum ne hura wuta sai ga kwari da kwari in sun ga asiyar da rawa zuwa suke suna hada shi ko ba don su hada ba yana kare su ya ce amma suna hada shi jiya za a kare ku wata ya tashi wuta ya ce to ina rike da tumurin ku kamar tumurin wanda na rike nan kar ku hada wuta ya ce amma kuna sirrin kuna hada haka ke na ashe a nan duk lokacin da za a kira mutane zuwa ga alkhairi alkhairi kuma baya zama alkhairi sai ya yi daidai da abin da ke cikin alkur'ani da sunna yadda aka kira ka zuwa ga gaskiya abin da ke cikin alkur'ani da sunna ka juya ka bada baya to kai ma kana daga cikin irin waɗanda suka mai da sako na Allah domin da alkur'ani da sunna duk gaba ɗaya karantarwa ce ta Allah subhanahu wataala domin annabi bai taɓa magana ta shi ta kansa ba wa ma yantiqu an hawa in huwa illa wahyu amma har a yau akwai mutane suna nan suna kiran mutane zuwa ga hallaka wasu suna kiran zuwa ga shirya wasu suna kiran zuwa ga hallaka in za a sanar ki ba Allah kun ce akwai wasu mutane masu kiran ne zuwa wutar jahannama suna tsaye a kofar ta duk wanda ya amsa sai da yawan shi duk mutum da zai dora ka akan abin da ba sabon da zai da Allah da manzon ba to ya dora ka a hallaka shi yasa mutane nazari ne da tunani ba babu Allah inda da tunani Allah wa ya turo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma kuma ka bar sakon da ya zo daga wajen annabi sallallahu kuma kama da wani to haka ne mutane su annabi sallallahu alaihi yana kokari ya ga cewar mutane sun bi hanya ta gaskiya domin sun samu rabo rana ta gobe kiyama amma ina sai Allah ya to ka dawo hakuri hakuri mai kyau innahum yarawnahu ba'ida yace domin su waɗannan kafirai suna ganin wannan sakayyar da za a yi ko kuma alkiyama a nesan kuma nesan ma wanda suke ganin kamar ba zai taɓa yiwuwa ba shi sa Allah ce wannan ramin ƙariba duka muna ganin shi ka san shi kafiri kullum tsabar da bai yarda alƙiyama ba gani yake ba za taɓa yiwuwa ba kamar in kuma ta mu jiya darasin mu na sayyid bukhari cikin abiyat nan da wannan sha'ir na maka yayi yana da sa ga mutanen maka da aka kashe su kafiran maka yakin badar ai kaga yake cewa a cikin abin da abiyas bai cikin shi na kashe ke cewa yuhadisu da rasul biyansa na haya wa kaifa hayatu asda'in wa hami haka yace yace manzo Allah sallam ko yana ba mu labarin da abin bai ba yana cewa za a raya mu rana ta gobe kiyama yace ya za a yi mujiya wanda ta mutu ta lalace a ce za a tada ta duk da cewa mai yana da lokaci ne amma dai malin sharifin shi kaɗai a nan suna ga cewa dai za a tada su kaga wannan kafiri a kullum haka yake innahu yarawnahu bahida wala rahu qarib Allah ce muku muna ganin shi kusa in zaka Allah tun lokacin da ya tura da sun yace iqtarabat as-sa'atu wa shaqqa al-qamar yace kiyama ta kusa wata ya saki yau da wannan magana shekara 1400 da wani abu wanda yake kafiri sai ya ji daɗi haka ya ta ihu yana gari yana ta dama muri ba ya ga cewar an dau lokaci to ba dau lokaci ba akan abin da duniya ta zauna a baya yawan tsawon lokacin da ta ɗauka wanda Allah ba wanda ya sani abin da ya rage ɗan kaɗan kuma idan ka kalli zaman da za a kiyama sawa'un yan aljanna ko ma yan wuta abu ne wanda ba shi da iyaka in ka kalli wannan sai gaba kullum yau mata kunu sama'u kalluhul ranar da sama za ta koma kamar dalma narkakka ko kace kamar mai sama kaga yanzu ai koriya ce ko to wani rana za a wayi gari ta koma yadda kasan narkakkar garma wata kurul jibalu kal ihin duwal wadi za su zamanto kamar abdiga ko kuma kamar gashin dabbobi duk taurin dutsen nan amma ya koma kamar abdiga to da kaga wannan al'amari ya kasance to al'amari kuma ya girma abinda ake ba da labari na alkiyama ya kasance. Sau da haka lokaci ya yi. Shi yasa Allah ce to a wannan lokaci wala ya sa'alu hamimun hamima. Masoyi ko mukusanci bai ya tambayar masoyinsa ko mukusancinsa. A wannan rana abokin da duk duniya baka da aboki irin sau da anan duniya duk abin da za a yi sai ka tambaye shi. A ranar ba ka tambaye shi. makusanci ko ɗa ko mata ko mawane ne wanda a nan duniya za ka tambaye shi ka tambaye shi ka riba ga anan duniya dan adam zai shiga cikin tashin hankali da tsaron da bai taɓa gani ba amma duk da haka nan za ga bai iya bancewa masoyinsa wani ba a cikin rashin lahiya yake zai shiga koma amma da ɗan hankali ya dawo cikin zai ce ina wani amma ban da albiya ba wanda zai iya cewa ina wani kowa ta gaishe ki rannan babu wani wanda ke tuna wani bisa Allah ce wala yas'alu habibu habibu yubassaruna kuma suna ganin shi karka ce wani baka a kana ganin dan uwan na ko masoyin naka amma kai baka isa ka mishi magana shi bai sai maka magana kowa sai ya ji to a wannan lokaci ne ya wajjul mujrimu law yabtali min azabi yawmi izin aw tajriba wa zikra yawma izin ibadi mujrimi kafiri a ranar zai ga buri ina ma a ce ya ba da 'ya'yan shi a bar shi ma'ana ya miƙa 'ya'yan shi a zuba su a wuta shi a kare shi kada shi bauta ba ta aljanna ba yake shi ne kada shiga wuta kawai shi yasa idan kiyama ta yi duk wanda ya tashi abin da ya ta da hankali shi ne wuta yanzu ba tunanin aljanna ake ba kowa abin da yake tunanin cewar ya za a yi tsere kada shiga wuta to idan mutum ya samu garantin ba zai shiga ba wuta kuma sai tunanin aljanna shi yasa a ko'ina za mu ga can Allah ke cewa man yusuf anu yau mai izin fakat rahim kaga ko mala'ikai addu'a da suke wa muminai abin da suke fara roƙa musu kariya da wuta suna cewa rabbana wasita kullu shay'in rahmatan wa ilman faghfir lil ladina tabu wa tabu sabila yau da akwai kira ne akwai yau mai izin akwai yau mai izin Allah ta rage faɗi addu'ar da mala'ikai suke wa muminai suna cewa rabbana wasita kullu shay'in rahmatan wa ilman kagon su yi tawassuli sai suka ce fagafir Allah kai gafara lil ladina tabu wa tabu sabilaka da waɗanda suka tuba suka bi hanyar ka suka yi imani da kai wa qihim azabar jahim Allah kare su azaba ta wuta to bayan Allah ya kare su da azaba wuta sai ne suka ce rabbana wa adkhilhum jannati adn Allah ka kuka sanya su aljanna ta gaba domin ba abin da ya bi tashin hankali wallahi kamar wuta idan kiyama ta yi a cewa mutum da a ce misali da a ce maka an kare ka ba za ka shiga wuta ba amma ba za ka shiga aljanna wallahi da yayi mutum saboda ta tunanin tashin hankalin wuta to amma sai ne duk wanda aka kare shi zai shiga wuta ko tabbas aljanna zai shiga domin gidaje ne guda biyu aljanna gidan masu imani masu aiki na gari wuta gidan kafirai mujrimai da mabannata Allah kare to mujrimi kafiri za a ga yana cewa ina ma ya bada ƴaƴan shi kowa sun da tsadar ɗalibu to a wannan rana mutum zai ƙoƙarin cewa da ina ma ya bada su wa sahibati wa akhi zai kara ce har matar ta shi duk da kake ji matar ta ka za ka ce ita ma a gama da ita wa akhi dan uwanka duk wani ƴan uwanka duk a zuba su gaba daya a ƙarshe Allah ya ce wa man fil ardi jami'a wa masilati allati tu da danginka da duk wani dan uwanka duk ka ce a ce da su a ƙarshe ce ne wajen jami'an sun mai ce duk wanda yake saman doron ƙasa kai a kan daban da kowa a zuba shi ne kabila kaga a nan duniya zai ka ƙi ba da fansan shi akan masoyinka yanzu wani mutumin saboda tsabar soyayya da take tsakanin kai da wani da kake ƙaunar shi da za a zo da bindiga ce tsakanin kai da shi a hannu ne wani can da hannu ne ya ba da rasa wani akan mahaifinsa zai ci a hannu shi wani akan mace zai ci harbe shi wani akan ɗan zai ci amma ban da biya mu me yake nuna mu wannan tashin hankali da girman al'amari shi ne Allah ta'ala ke ba da labari a ya ce wa wani al'amari jami'an sun gobe sannan da shi ne ya samu gida na
كلا إنها لصا نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا
Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa kalla ya ce al'amarin bayan da wannan kafin bai ke guri. Me yake guri ɗaya na guri duk gaba da waɗannan mutane a zuba su a wuta shi kuma ya samu tsira ko? To shi sa Allah ce kalla bayan da al'amarin yake bayan da yake gurin ba haka ba za su samu ba. Kade ko ya ki kowa su Allah ce inna halasa ya ce wuta ce wutar lahira. Mai tafasa ki tsara ce wutar lasa. wannan wuta Allah ce na za'atan lishawa tana tumɓike fatar kai da fuska gaba ɗaya ma'ana wutar lahira da ta lashe mutum da kaga wuta ta taɓa ka haka gaba ɗaya ta lashe babu komai da fuska sai ƙwararwa shafa ɗaya za ta yi ta zuta duk wani naman da ke kan za ta bar kai yadda kaga in an tono mutum a cikin rami babu komai a jikinsa haka za ta bar kan ƙwararwa wannan wuta abin nan ta du'u man adibara wa tawalla wa take kira wa take nema ta kira mansa Allah ce man adibara wanda ya juya baya yi imani ya ki biyayya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yasa ai wallahi ai hankali biyayya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abu ne mai girma mutane yau suna nan sun fasa kiran a kira mutane zuwa ga Allah da manzon sa musu biyayya a wasu mutane suke so awa biyayya shi yasa mu ko muka ce ba wanda za mu wa biyayya sai Allah da manzon sa saboda inda Allah yana so awa wani biyayya ba shi wa manzon sa ba ta da hin zazza duk wanda za a musu biyayya ya faɗi da wani da wani da wani saboda haka mu dai wanda muka gani Allah ya ce a mushi biyayya wa bi wallaha wa bi wasu wa in tudi'uhu tahtadu tunda ba haka Allah ya ce biyayya sai ga Allah biyayya sai ga manzansa duk wanda kaga mun bi shi to ba shi muka ba ya faɗi abin da Allah ya ce da manzansa misali zaman da muke a wannan wuri muna karatun nan idan muka faɗi abin da ya daidai da Allah ne ya ce annabi ya ce ba mu kuwa biyayya ba Allah kuwa ba da ba magana ba kada ga muke a rubuce abin da Allah ya ce haka makaranta amma duk da ko ga mun so ko na ra'ayi biyu wasu da shi saboda haka ra'ayi ba ra'ayi ne in ra'ayi ne kuma kuna da ra'ayi kowa ya gina ra'ayin sa shi yasa duk wanda zai kira ka inda ba ta maka Allah da manzo kowa ya karkace shi inda ya saba Allah da manzon sa duk wannan karshe kuke da kuke gani Allah ka ku tawa kallon ta abin da zai ki baka mamaki wai mutum za ga malamai sun yi magana akan wani abu sun ce wannan abu ba addini bane ba kuma ibada bane wai amma wani ya zo da ƙarfi ne ya ji so yake sai ya ce wani abin ibada kaga wannan akwai hadari ba shi ne bawo shi ta tare a ranar da ka ka san ai tafi ƙarfin ka to kai ka san da cewar wannan abu ba shi da dalili kwanan na ga wani bawan Allah ya yi wa'azi akan wani abu da ake na bidiya a garin su ne magana cewa wani abu wannan abu bidiya ne wai sai ga wani malamin da gudu ya zo saboda haka ya yi bayani akan cewar wannan abu ibada ne saboda haka wani mako ce ga inda Allah ce ga inda Allah ne ce wai ibada ne zo ga yake cewa malam wane ka ta garin ina wani malam wane ka wani to duk wanda ya kawo malam kimar ka a gurin Allah kimar ka a gurin mutane kirki ka zo da abin da Allah ce da Allah ne ce duk matsayinka da dardar ka in ka zo da abin da sa Allah baka da kima ko kwara daya ko ba malam ba a ji ce ba ko ma ne ko kada malam ka tutu ba ka ji wani ba ba ba wuce ya kake ce za ke malam ka tutu idan kake wani saukar qur'ani yake ba ka ji wani ba to duk malumcin ka in ka saba Allah da manzo ba aiki da wani ko kai wani saboda ba kai ba aka turo mana kuma in lahira ba a tambaye mu kai tun gabari ba kai za a tambaye mu a cikin gabari ne ake tambayar ka Allah ubangijin ka a tambaye ka manzon ka Annabi sallallahu alaihi wasallam a tambaye ka addinin ka ba a tambaye ka ba wa malam wani kuma abinda ya zo a cikin nasi na alƙur'ani da suna shi ne Allah dole maka ya aike shi to daga ranar kiyama kuma sai an mu tambaya akan wannan littafi na Allah su annabawa za a tambaye su fala nasu alal ladina usila ilayhim wa la nasu alal mursalin kuma wa yawma yunadi fa yaqulu ma za a ajabtum mursalin Allah zai tambaye ku ka amsa manzani ba ce me ka amsa malam wani shi yasa muka ce malam wani in abin da ya faɗa Allah ne ce annabi ya ce to ai ba magana malam wani bace da Allah ce in ka maida ba shi ka maida ba ba ko ne ke da addini addini na wani ne na Allah suna ba da mu bane shi ya kamata wallahi mu kan mutaka tsatsa saboda abin da ya kai abu bakin ciki a yau yadda muke gani abubuwa ana ta wawa a duniya na cewa mutum da zai zo abin nan ba shi da ba shi da nasi ba komi mutane suka kirkire shi ba ibada ba in ibada ne da manzo Allah sallallahu ya yi shi da safe sun duk ibadar da aka ce Allah sallallahu bai yi ta ba yau mai wani ta in dai har ibada ce manzo Allah sallallahu bai santa wato ruwan musanta ba in dai har ibada ce in dai Allah bai santa ba to Allah ma bai santa ba me yasa muka ce Allah ba wai sani ina ka ba a wai bai yarda cewa ibada ba ce ai ka san aka ce abu musan shi ba ai ba ana nihi ba yanzu misali kana iya kawo diplom ko da sai ba da kirki ba sai ta wanda sai mun san shi ai gashi an gani an san shi amma me yasa aka ce ba san shi ba saboda ba da kirki ba to duk abin da ya saba wa abin da Allah da manzo ba da su da haka ya zama da mai Allah kare ku to kan sai sai aka ce tad'u man adbara wa tawalla wa jama'a fa'awa ya tara dukiya ga jama'a ga dukiya kuma yake kiyaye duk abin da ya tara baya so ne a taɓa kuma wannan a kai tsaye kaga zargi ne ga mutane da suka tare dukiya amma ba sa aikin Allah da ita idan ka tara dukiya in baka aikin Allah da ita ba to ka yi rashin dan in ba baka yi rashin dan ba to za a yi babu ba za ta amfane ka ba shi sa asali idan Allah ya baka dukiya daman ya jarraba ka da dan ya gani me zaka da ita a a hanya ta Allah za ka kashe dukiyan nan irin ta su Usman ibn Affan ta su Abdurrahman ibn Auf ko kuma irin ta su Karun da shi da ai akwai Karun da ko yayi dukiya amma me Allah ya mishi a dukiya ya bar shi da dukiya ko zakin shi zakin shi amma Usman ibn Affan Abdurrahman ibn Auf da sauran sahabbai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya sa suna da wani abu a hannunsu ku ga irin daukin da suka kawo addini na bayan Allah ai kiran a ce za a je yaki a je a ɗauko dukiyar da ta wuce tunanin ka dukiyar da in a yanzu ne mutum ya bada ta kaɗai su mazai wani an kai shi da ya rike shi a rikita amma a lokaci ɗaya za su bada a kowane lokaci da daɗewa a katon zure na shi a makka wani littafi da magana da ke bayani akan wani yaƙi da aka yi zala sanin da ya kira a je yaƙin nan abinda usman ibn affan ya bada muka zauna muka yi kamfir a wannan lokacin nan da muka lissahi ina gara kuni a nan neman muka sashi ba wani kuɗi da wani samu biya sai da muka ga imanin kuɗin mu na sefa a wancan lokaci miliyan ɗari biyu da arba'in abin da ya bada a yaƙi ɗaya imanin miliyan ɗari biyu da arba'in abdurrahman bin auf abin da ya bada da muka lissawa imanin miliyan ɗari da sittin da muka yi cutar zai muka kamar abin da aka shi a yakin gaba ɗaya kasa miliyon to yanzu a yaƙi za a ba mutane abin hawa in aka ba ka yanzu misali in aka ce yau ga mutum ɗari uku kowa an ba shi abin da zai hau dabba an ba shi rakumi in ka ɗaura kumi a ɗari uku ko ɗaura in ka ɗaura kumi sau ɗari uku misali a kaɗan kenan wannan tunda ana tare da dubban jama'a abu da umar gami da yake ɗan mai doki dubu ɗaya da za a ji yaƙi hudu ba da sa zai saboda Allah masu kiwon dabbobin ma a kan Allah sai yawan su da sannan kuma wanda zai je yaƙi a ba shi abin da zai barwa iyalansa a ba shi abin da zai rike ya ci idan aka baka kimanin jika ɗari biyu ko ɗari uku kamar wa iyalanka kai aka baka ɗari biyu kan iyalinka ko ɗari uku aka saya ma kayan yaƙi takobi da abin da to yanzu za ka shi yanko to amma waɗanda bayan Allah haka suka ɗauka suka bada shi yasa Allah ya musu albishir da aljanna yace inna Allah hashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum yan aljanna saboda haka akwai lokacin da wani mai hudu yake da wata rijiya mai ruwa a garin Madina wannan mai hudu da san hudu shi mai hudu ban mutunci dan dama kuma Allah ya la'ance su shi bai hude duk duniya ba mutum da ba a wanda shi muka hude shi diga zai a tarihin duniya da kuke a yau ka taba ji an ce ga taimakon da isra'ila ta ba wata kasa sun taba ji ka taba ji bai hude ba wani taimako da sare na ba taimako an bai hude ba taba shi yasa Allah ce da ta jidan na shaddan nasu adawa ta dinda zina a mai yahuda yahuda Allah ya la'ance su shi sa Allah ce gullat aidihim wa lu'inu bi Allah ya la'ance su ya rike hannunsu ba sa iya ba da to da yahudiya saboda tsinuwar da suke da kwai babu wanda ke amfanuwa da su da arzikinsu in ba zai ba yahudi ya amfani da kai ta hannu a kakan duka abin da zai biyo bayan wannan allah kaɗai samu ne shi to yanzu waɗannan wannan rijiya ta wannan yahudi sai ka afka mata wani kuɗi mai tsada kamar yanzu misali a ce rijiya ce kamar a ce irin famfo da ake a cikin gari a samu wani famfo mai ruwa wanda bai wuce ba a ce an yi ƙora cikin dukanta a wata miliyan biyar amma sai mai shi ka ce miliyan hamsin ka gani wannan ya san kuma mai ruwa ne babu mai ruwa irinsa kuma shi ne musulmi suke amfani kada wannan mai hudu sai ka zurfa wannan kuɗi manzo Allah sallallahu ya kira cikin sahabbai ya ce wa zai sai wannan irin ma'auda ɗin gaba ɗayan ta saye ta gugan da kan na kowa zama ɗaya na da kai da kowa ɗaya kuke ka ɗauka ya ce amma sakamakon shi aljanna ka sai ta aljanna usman ibn affan ya shiga gida kuɗin da ya kawo saboda haka kasa ɗaukuwa ya ja aka yi kuɗi na dama zinari ya ce da azumi ja aka yi aka kawo manzo Allah sun rabu gidan su haka ina ce ba abin da zai cutar da usman ibn affan da wahala har abada Allah ya zo nan ba dan alji almushin da aljanna su wai da ba labai ɗin ba wai guri ɗaya ba ka ba su almushin da aljanna suna can cikin wannan ni'ima suna cikin arzikin da babu arzikin yanzu duk gaba ɗaya duniyar da abin da ke cikin da ne yanzu babu babu wanda duk gaba ɗaya duniyar da abin da ke cikinta bai kai sakamakon mutum ɗaya daga cikinmu yau da ya sallar raka'atar fajar wani raka'a biyu da kake gajera kafin sallar asuba duk kudin duniyar nan zai sayar ta da za su ba da lantar raka'atar fajar kai rubinan duniya wa mafi raka'atar fajar raka'ayen gajeruwa guda biyu wanda su ne sallar da ka tsawaita su ma ba sunna ba sunna ita wannan sallar gaggauta ta ake amma da ayin guri cikakke da gargajiya ce bai gauga ake kai kwatan kursa ba za a sallar ita ce sallar da yake gauga a kan shi sa malamai suka ce wanda ya zo ya ja ta bai kai ladan wanda ya yi ta a gaggauta mai kare domin ita sunna ta manzo Allah sallar ita ce abin koyi Allah ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana shi yasa addini ba ra'ayi bane inda ra'ayi ne da gabanin ke wajen duk sallah ko wajen ne amma ita wannan aka ce kal abda ta kace sai to amma ya ce duk daga jantanta yace ta fi duniya da duk abin da ke cikin duniya da za ka sa ka tare kudin duniya gefe daya duk gaba daya abin da ke sama duniya da gidajen da jiragen da motocin gobe ka kudin su a gama ka ce kana so ka sayi ladar raka a talmajar da Allah zai ba mumini da yace a aljanna Allah baka isa to kaga me yake cikin duniya saboda haka wayannan bayan Allah sun yi amfani da dukiyarsu wajen aiki na Allah kai ma ka yi kokari ka yi amfani ka amfani kanka dan in baka yi ba ma ba za ka je ka barta ko ba ka bari ko za ka daina ta duk mutumin da ya mutu wa aka taba kai shi da miliyan ɗaya kamar shi wannan ɗan kawai ne da aka wance da jika biyar kai wani jika biyar ke ko ba ka bari shi ne ramin da aka tona aka sa shi kai ma ba zuwa za a yi ba a maka a kai ma da ramin za a tona sa duk wani abu da aka je naka da motocin halbargon na kuma mai tsada da aka ji dawa za a yi zuwa sashi ko ana sashi ai ana ɗora ganye da ɗora maka bargon ba a tsada gare shi da kace kai a dawo da shi sau da kuma a ɗora da a ɗora maka ganye wanda yake mace tsada ko a samu wata tawar wata tsada a ɗora maka ka mutu ka bar miliyar amma kuma an ɗora maka tabarmar dala ɗari wanda aka ɗora wancan wanda ya mutu bashi da kokarin mutu da kai da shi ya kai daidai kaga kenan idan Allah ya sa mutum ya kana da arziki karka yi kwamar wa'aika aiki aiki na Allah ba abin da yake da riba illa aiki na Allah in dai akan aikin Allah ne ko nawa ka kashi ka ci riba kuma wannan shi ne rabon duk abin da ka bari aikin banza ne idan ka yi gidan da ya gidan kowa cewa garin nan misali gaba daya wata ran baka yi hankali sai ka taro kowa ta ka goma sha uku a jikin shi da rabon wancan an tilla daga can wancan an tilla mishi daga ba ba ka ke ba kuma a tattara abin ka wani kai ka tafi kuma ana maka bincike a ciki yasa duk wanda Allah ya hore masa ya samu arziki to yi kokari ya yi wa addinin Allah hidima duk abin da za ka ɗauki na addinin Allah ta suna ka yanzu a yau ba abin da bashi da gata kamar addini in aka ce abin da bai shayi addini za ka mutane da suke ba musu ga a kansa amma da an ce addinin Allah kowa yana ja da ba da an ce a ka agaji sai ga sai wanda Allah wani saboda kenan shi yasa Allah ya zargi wannan ne irin wannan yace wa jama'a fa'awa bayan wannan aya Allah ta'ala ya ce innal insana khuliqa halu'a yace dan adam an halice shi da wata ɗabi'a guda biyu in an ce alhala shine wannan laki da tsoron talauci da kuma kwaɗan samu wanda bai ya sanya wuta kuma yana so ya sani shi yasa malamai suka ce wannan innal insana khuliqa haluwa idan ka kalli ayar bi ta gaba ita ce ta fasar ta kuma wannan aya idza masahu sharru jazua da wani abuwar sai wasa mai sai laki za a ga misali mutum ne ya tara dukiya tara dukiya yau da an ce an samu wata asara ta miliyan ɗaya ya gigice na zare ido na mada nan nan eh, amma yanzu miliyan goma ya shigo ta can ashirin ya shigo talatin arba'in shirin kai kaji ya kyale to shi ne wannan yanzu da an samu matsala tangarɗa ta ɗari biyar ni na ko asara ya hau kashi isa Allah ce inna al-insana khuliqa halu'a idza massahu sharru jazua hiraki wa idza massahu al-khairu duk balin da ya samu to sai ya kame ba wanda zai amfana sai shi to amma wannan ɗabi'u Allah ya ware wasu bayansa wanda suke da ɗabi'u da halaye na kirki sun mutu da cikin wannan to sai ka je mu je wa'annan bayan Allah
إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون
Allah subhanahu wata'ala sai ke cewa illal musalli sai dai muminai bayan Allah na gari masu yin sallah wannan sallah da ake magana ita ce sallah wanda take mai sunan sallah wanda manzara take cewa sallu kamar ra'aytu musalli irin wannan sallah ita ce take kare mutum daga fada wannan halaka yace sai masu sallah sallah wanda take karkashin karantarwa ta Allah ce annabi ya ce alladina hum ala salatihim da'imun waɗanda suke dawwama akan sallolin su ma'ana kowace sallah suna kokari su yi ta yanda aka karantar da su karkashin alkur'ani da sunna kowace sallah suna yin ta akan lokacin da kuma suna yin da Allah bayan haka Allah ta'ala ke cewa والذين في أموالهم حق معلوم waɗanda a cikin dukiyarsu akwai haƙƙi sananne wanda suke huddawa suna bada shi da wanda suka dace a kaga kenan wa'in yana nuna bayan allan da suke hudda zakka suna ɗauka suna bada domin ita kanta zakka a yau akwai ɗimbin jama'ar da ba sa hudda ta sansan akwai wanda suke ƙwarya-ƙwarya zai hujja wani bangare wani bangare ba zai hujja ba akwai kuma wanda suke kwarai da take ta zo ina kawai zai ta zo ba kowa bai san kwarai da take ta zo wato abin ya zama kamar biki idan na hudda sai in diba ƴaƴanka ƴaƴan abokan ka ne na ba musu dai ma kawai da zai karba ƴaƴa da ƴaƴan abokan a kwarai da take ta zo abin yana zagaye da cikin mu ka gani ko to kaga irin wannan shi ma duka akwai matsala ko kuma zan huta zakka ta miliyan ashirin a bana sai akwai wani aboki na ɗan kasuwa ya ci wani kuɗi na ya rubuta wani kuɗi na miliyan ashirin yanzu ya kasa badawa mai biya ne shi kuma iya da gida wanda in yau na ce na kai ƙarar jikin iko za a hudu mun sai da gida a biya ne amma yanzu zan hana bayan Allah wani zakar gaba da zai kira jinkitowa ne aya akwai bashi tsakanin ruku miliyan ashirin ta zama da tsakanin hudu a makaci kadai sai bayan allah su ji shi kawai shekara a lebulan shi zai zo da wannan ba zarka ba ce wayo ne saboda wannan na ɗaya ba bashi ba ne irin wani shara ta yanka kuma na biyu ba hanyar da ake yi ne a biya kuma wannan yana da abin da zai biya kai ma ka sani tana yi wa mana da wasu kalolin yau ba su yau amma wani kana jin nauyinsa kana jin duniyarsa wani kuke tare da shi baka iya wace a sai ya baka kuma kana da an baka ce baka baka kanka baka yi asara baka ce to miski ne kuke asara to daman me yasa aka ce abada ta daman asali an ce abada ta ga wanda bai da hannun zai hudu zaka zaka ana ba wanda bai hudu zaka duk mutumin da bashi duke da zai hudu zaka halitta ba shi zaka tuna caye to khazmin min aganiyaihim wa turaddu ala fuqara'ihim karɓa daga masu kuɗi a maida masu ƙaramin ƙarfin talaka wanda bashi da abin da zai bada kenan talakin to shi kenan yanzu bayan Allah ba ba su ba kaga ashe wanda ke nuna maka cewa da mutane suna hudda zakayen da Allah ce a bada kuma suna ba wanda Allah ce a bada da wallahi bayan ba talauci ya an rage raɗaɗinsa don a kowane gari Allah ya ajiye ɗimbin jama'a da inda sun yi hakan ne wallahi da an gani yanzu misali tsakani da Allah a garin nan da muke magana yau inda za a ce a kamo tun daga mai hudda zakka ta miliyoyi ka tun da za a samu wanda zai iya hudda miliyar hamsin tun da miliyar biyu ce take da miliyar hamsin kuma a garin an tabbata akwai mutane sun wuce miliyar biyu to mai miliyar biyu miliyan hamsin ga shi tana yiwa ka samu wanda za su hudda hamsin hamsin din da ɗan gano ka dawo ka zo ka masu arba'in ka gangaro masu talatin masu ashirin da biyar masu ashirin masu goma masu biyar har ka dawo da shi ne farkon hudda lissafi wanda zai wata da wuce duka hamsin ba ko ɗari biyar lissafi ko da ko ne da kawai idan ka gama a garin nan dan Allah mutum nawa bai wuce zakka sai ka samu dubban jama'a da zakka a wuyansu ko ba ka bane dubban wani ke gabu da za a haɗa ta abu ne da a yi wallahi ai wasu miliyan ka za a gani idan aka ce za a diba wanda suke masu karamin karfin da ba su da kudin za su wuce zakka a ce tsakanin da Allah su aka rabawa a masallacin da mutum zai samu Allah ka ɗaya sani wasu in ba a gama gari ba gaba ɗaya ni da na tabbata a kashi uku kashi biyu sai ya sani to amma kuma sai ka rasa inda ta ko sai ka rasa inda take to kaga wannan akwai aiki isa Allah ce wannan ɗabi'a ba ta bayan Allah na gari ba bayan Allah na gari sai suna sabkewa wannan haƙƙi da yake kansu wanda zai fi amwalihim haƙƙun ma'aru kuma suna ba da lissa'il wal maharum da wanda zai tambaya shi yasa yanzu misali zakka alhaji ya saba yana baka zakka ya halitta misali a ce da azumi yake ba ku amma duk da cewa mutane suna ɗaukar zakka da azumi yake ba su baka ba ita zakka lokacin da ka samu lissafi yau muke ka ta kai lissafi kada yi rana in zama irin wannan baɗi za ka wani da ita ba ruwanta da wata wani ya ɗauka sai a wata ramadan zama da lada ta yi dauta kayan zalunci da ka kalba su an ya wuce da wani kuma ya ɗauka sai a wata maulidi saboda shi iyaka girman maulidi na ga wani malami nan kaskat har da rantsuwa da allah ya ce a cikin wannan wata na maulidi ya ce akwai dare ɗaya wanda ya yi kowane dare a shekara ya yayin rantsuwa ce ya yi dan ne da tsirkadar da da tsirkadar ce khairu min alfi shar Allah ya hudu wannan mu yanzu wannan malami shi abinda Allah ne wanda yake juya mu yanzu kai in aka tambaye ka dan da yake wanda ne zaka zo ka ce dan da tsirkadar idan da ka ce Allah ce da tsirkadar khairu min alfi shar hakan ne ko hakan Allah ce fi yake fi lailatin mubarakatin inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin to amma wannan malami ya yi watsi da abin da Allah ya faɗa yake so mutane su bi shi a danne da su ƙarshe sa kaga wanda bai sani ba jahili idan aka gaya mai sai kashe kuɗin shi a wannan dare dan inda wai daren aiwar annabi sallallahu wa ya gaya maka tabbas ne ana yana sanin a wannan dare magana wajen ƙauri tabbas aka yi ba wanda yake da garantin tabbas ɗari bisa ɗari ana yana sanin garin daren sha biyu da wata ba rabi da babu shi ko malamin tarihi dukkan malamin sira ba wanda yake da garanti ce maka da ne ba shi an yi sabani shi ai dan adam lokacin da ake aike shi ai ba san matsayin da zai zama ko yanzu misali ka dauka shugaban da zai zama shugaban kasar lokacin da aka yi tana yi wa kawai aka yi shi lokacin da aka yi tana da takardar aiwa wani gaba ya kawo shi tana yi wa lokacin da aka yi shi likita ma babu takardar aiwa da likita amma daga baya ne mutum matsayin shi ke hutawa har a shi sa ai mutuwa ba a shakku a kanta don mutu lokacin da ya kai matsayin da dole ba a bance shi ba amma aihuwa ba kowa ba ke sani da shi kada yanzu in ka ce matar ne sai ayo ya nawa ka aihu to tana yi wa ayo an aihu shugaban kasa a ci ko ba ka mu amma sai ga lokacin da aka aiho shi da shi da sauran yana tuka ɗaya ko ba ka mu akwai wani za a zama mutum shi saboda shi yasa ba a cika musamman kuma da ba a cika kula da tarihi ba kamar yanzu da yake da takarda ana rubuta amma ya faɗi haka na ga wani malami shi ma shi kuma yake magana akan salatul ibrahimiyya da da kuka kaskar ya rantsuwa yace salatu salatul fati ta yi salatul ibrahimiyya sai mutum na ta rike rance daga isa bane ba isa bane ke ba isa bane ke Na'am.
shi ne yake jira ne a yi salatul fati ya ce salatul fati ya ce ta yi salatul ibrahimiyya wanda mutum bashin hankali bashin tunani salatul ibrahimiyya daga bakin wata mutu duk wani bakin da Allah ya halitta na dan adam ba bakin da yake bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bakin da Allah ya mishi garanti wa duk an hawa ko amma ta shi a sallah ma salatul fati ne bakar sallah ma saboda idan baka yi salatu ibrahimiyya ba a sallah ba zai ce ba kan sallah wani dole ce ba za a san mai taɓa barin ta ba to kai ka zo ka yi wani ba ita ka ga yanzu wani wani ba kaskar ba ce shi sa mutane ɗan ta kifi ne wallahi suna ta da aran da ka to sai a hankali to kaga wannan hadari ne والذين في أموالهم للسائل والمحروم Allah ce da wanda yake roko yawa muna bayani akan talaka da kake bashi zakka mu dauka watan Ramadan ko yanzu kaga muna cikin watan safar yanzu kawai sai ga bashi da ko sisi ko bashi da abinci har sai inda zai ya halitta a musulunci ya ta ce alhaji abin anticipate ce a bani cikin zakka da kuma ya halitta ka bashi kun gaba sai ka ce kira ta ka ba shi in ka zo karanta aka zai zaka gani yau ai haƙƙin sa ne yau duk ai an ce haƙƙin shi wa ati zal qurba haqqahu wal miskin wa ibn sabil ina ce haƙƙin mutum to ba shi gashi shi yasa mutane ba san zakawa ba kurin ka bai dawo zalunci ne kai haƙƙin mutane idan baka bada ba shi yasa Allah ce yawma yuhma alayya fi nari jahannam fatukuwa biya jibahu mujnubu mutu ranar kiyama za a maida ta dalma ta wuta a rika maka lankas ana inda ko ka ana sawa karfi a wuta haka za a rika dona in ka sa ihu a ce ha za kan zuka ba abin da ka tara shi yasa zakka ba ta ka kayan bayan Allah ne ka huta ka basu da shi yasa in ana shari'a ta musulunci kadai dama ai kowa san abin da kace da kai da kudin ka ai kana da banki in wata mutu kawai zuwa za a yi banki sai da sai kowane mai kudin shekara sai sai a biya ga abin da ke da ban sai a cire a kawai haifiya ka maka ta kare a ce a kudin ka zaka akwai kasashe biya na laraba da ake kada yin lokacin zakka sai dai a kama ta kara an cire ka za a cire zakka za ba masu ita za ba bayan allah tuyali wani maharumu da wanda ma bayya tambaya akwai mutum da zai tambaya ba ko ba shi da shi ma a bashi da wanda ya tambaya da wanda ma bai tambaya ko a bashi wallazina yusaddiquna bi yawmiddin waɗanda suke gaskata rana ta gobe kiyama ranar hisabi gaskata ranar kiyama shine aga mutum yana aikata aiki na alkhairi wanda zai tayi ya yi murna a wannan rana dan baka cewa na gaskata kiyama kuma aga kana ta bargaza abin da ka ga dama domin wannan yana aikin da yana karyata abin da ka fara duk wanda ya gaskata kiyama bai kamata ga yayi aiki mai kyau tunda kai ma ka san irin miyagun aiki ne ai ba da gaskata kiyama ba yayi fata ne haka tunda ko a nan duniya yanzu misali ai ka ra akwai kwamsariya ko ka ra akwai gidan juju ko ka ra akwai jandarmeri to tunda haka ne kai da kake sai da kwaya dauki ka je kasa a kwamsariya ka kasa saboda ka san ba a ɗaukan ƙwaya a yi wajen kwamsara ko ka sai da ita jangabe ko ka sai gidan juji da ita ka san ba aka sata to ita ma kiyama ba a ɗaukan miyagun aiki a in ko aka ɗauka aka ta yi to ba za ta yi ba kyau kamar yadda in ka ɗau ƙwayar ka sai kwamsariyar ba kyau ba za ta yi to shi ma miyagun aiki in ka sai da shi rana ta gobe kiyama ba kyau za ta yi dole kenan mutum ya yi takarar in da har ka gaskata kiyama to kai aiki da ne والذين هم من عذاب ربهم مشفقون Allah ta'ala ce waɗanda suke tsoron azabar Ubangiji ga aiki na gari kuma da tsoron azaba ta abin shi sa Allah ta'ala ya yi bayan sa daga ce ula'ika misali ko min jan yake cewa wa yaduna ragaban wa rahaba wa kanu na khashi'in ga suna kaunar rahmat Allah amma suna tsoron azabarsa inna azaba rabbihim ghayru ma'mun Allah ce lalle azaba ta ubangiji Allah ta'ala ba abun amintuwa ba domin azaba ta lahira ta fi ƙarfin kowa ba wanda zai iya jimurin ɗaukan azaba ta lahira kenan ba za ka amintu ba ka je kai abin da ka ga dama dan ba ka iya ba in ka ɗauka ba ba ka iya wanda ma kar ka ɗauka ba wanda zai iya daurewa azaban lahira ta duniya ma mun gani ba a daure ko yanzu akwai misali mutunan da za a zo irin wannan wuta da ake hurawa ta gasa raguna sai iccen wannan manya-manya ya kone ya jawar koyi wanda ake gashi na layya akwai wanda zai iya zuwa ya tsaya a wannan wuta ya awa daya akwai shi akwai gwarzon da zai wannan to wannan wuta ta lahira ba ba kai wuta ba wanda yake wutar lahira an kaje wuce wanda zai barci yana ba kai wuce in dai wanda yake wutar lahira wuta ta duniya duk karfin da aka ce kashi ɗaya ce akan ta lahira har wuta ta izin mai narka ƙarfi da volcan wanda ke wuta da ƙasa wanda ke narka dutse duk gaba ɗaya ka ɗauka kan wutar lahira kashi ɗaya ne a cikin saba'in so wannan wuta wani irin ƙarfi ne ne wancan in ka ce digirin shi ya kai dubu kaza to wancan kuma nawa za ka ce wata lahira miliyan nawa za ka ce wata ubangiji Allah ta'ala ya kare mu da azabar wuta ina ga za mu tsaya Allah ya dace da aiki na gari kuma Allah sai ya kira sai cikin dukkan ayyukan mu ya karba da subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum shi ne da jiya ta sai mun yi da abin da kuma hada kai da